نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أخو قوتا ربيع الأول شكرة تدبولي لأريو يود أربعين دبيو هجرة تمنزن سيرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shine kuma ya dace da 20 ga watan goma shekarar ta 2020 a shekarar miladiya wannan shine darasinmu na tara a cikin littafin mai albarka littafin al-mu'taqadu sahih na babban malami a sheik abdulsalam ibn birjis alu abdulkarim allah ya ji kamalin da rahamarsa yan uwa aje idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen bayani game da tauhidul asma'i was sifat yau kuma insha Allah ta'ala kai tsaye zamu shiga cikin al-mu'taqad as-sahih fi tauhid al-uluhiyya al-mu'taqad as-sahih fi tauhid al-uluhiyya ko ilahiyya ko uluhiyya duk ana faɗa kyakkyawan kudiri da ya kamata kowanne musulmi ya kudirce a ransa game da abin da ya shafi ta Allah maɗaukakin sarki a cikin uluhiyarsa in aka ce al'uluhiyya ko al'ilahiyya an samo shi ne daga al'ilahu al'ilahu abin da yake nufi shi ne al-ma'abudu bi haƙi al-ma'abudu bi haƙi shi ne abin bauta da gaskiya abin bauta bisa cancanta shi sa wasu malaman ma kai tsaye suke ce masa kawai tauhidul ibada tauhidul ibadati tauhidin da yake bayani game da bautar Allah madaukakin sarki shine muka ce tauhidin da yake nuni bisa kadaita Allah madaukakin sarki a cikin ayyukan bayi tauhidin da yake nuni bisa kadaita Allah subhanahu wataala amma a cikin ayyukan bayinsa wancan wanda muka gama bayani a kansa na farko kamar yadda muka gabatar shi ne kaɗaita Allah subhanahu wata'ala a cikin aikinsa shi Allah subhanahu wata'ala wannan kuma kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a cikin ayyukansu su bayi duk abin da ka san yana da alaƙa da ibada to Allah subhanahu wata'ala ake yi wa shi shi kaɗai ban da waninsa yan uwa wannan tauhidi na uluhiyya shine tauhidin da dalilinsa ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar da littattafai gaba ɗaya shi ne dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da manzanni dukkaninsu halittu gaba ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ya yi na aljanu da mutane wanda akwai hisabi a kansu dalilin wannan tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun duk Allah maɗaukakin sarki ya yi ne saboda wannan tauhidi duk wani rikici ko rashin fahimta ko ƙaryata annabawa da wanda aka kashe daga cikinsu da wanda aka jiwo ciwo da wanda aka sabawa dukkaninsu an saba musu ne saboda wannan tauhidi na uluhiyya saboda shi ne tauhidin da ya fi kowane tauhidi haɗari daga cikin tauhidin nan guda uku saboda kun ga duk bayanin da muka gabatar a baya za ku ga hatta mushrikai akwai nau'in tauhidin da sun yarda da shi kuma sun tabbatar da shi to amma wannan tauhidin na uluhiyya nan ake samun matsala yadda suka amince Allah maɗaukakin sarki shi yake raya su shi yake kashe su shi yake azurta su da sauransu to da zarar kuma an ce su ajiye a baban bautar su daina bautata musu zo su bauta Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ana kuma rigimar take sai su aji alal alihata ilahin wahida yanzu duk ababen bauta sai a dunkule su a mai da su abin bauta guda ɗaya duk sawun a arbu da su lata da uzza da manata iyaye da kakanni kakannin kakanni tasowa muka maka tara suna bautata musu lokaci guda ɗaya sai a ce don watsar da su mu riƙe Allah guda ɗaya kawai sai su ce inna hada da shay'un ajib wannan abin mamaki to duk rikicin da aka samu anan aka samu shine tauhidin da idan mutum ya mutu ba akan shi ba idan ya shiga wuta ba zai fito ba har abada Allah kiyaye shine tauhidin da idan Allah madaukakin sarki ya taimaki bawa ya cika da shi a kansa to duk abin da ya aikata a duniya insha Allah ta'ala akwai abu biyu a kansa ko dai Allah subhanahu wataala ya yafe masa ya sashi aljanna ko kuma Allah madaukakin sarki ya masa azaba gwargwadon abin da ya yi laifi daga baya kuma a ciro shi a kai shi aljanna to kun ga dai kowanne dai akwai sauki akan wancan saboda ka tauhidi ne mai matukar muhimmanci yan uwa shine gaba daya lubbi na halittar gaba daya shine gaba daya kashin bayar halittar da Allah subhanahu wataala ya yi shi saboda ka duk wanda bai san wannan tauhidi ba to zai shiga cikin bata kwarai da gaske malai yace wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati daga cikin jumlar abinda ahlu sunna suke kudircewa ifraduhumullah ifraduhumullah ta'ala bil ubudiyya kadaitawar su ga Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala bil ubudiyya da bauta ahlu sunna wal jama'a daga cikin abubuwan da suke kudircewa a cikin zukatan su shine suna kadaita Allah madaukakin sarki da bauta fala ya'buduna ma Allah ilahan akhara ba sa bautawa wani abin bautar tare da Allah maɗaukakin sarki suna bautawa wani kuma suna bautawa Allah tare kamar yadda mushrikai suke sun yadda da Allah shine yake yin komai to amma sun amince a cikin zuciyarsu cewa akwai ƙananan alloli da su ne suke isar da saƙonsu ko buƙatunsu wajen Allah maɗaukakin sarki kafin Allah ya ji nasu buƙatun ya musu to shi sa maimakon su roƙi Allah maɗaukakin sarki kai tsaye sai su roƙi wani Allah shi sa Allah subhanahu wataala ce fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun yace ujibu da'awata da'i idza da'a ma'ana idan bayan ka suka tambaye ni game da ni suka tambaye ka game da ni ka ce musu inni qaribun ina kusa da su ina kuma amsa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni ba sai sun kama kafa ba ba sai sun roƙi lata ko uzza ko manata ko duk abin da ake roƙa ba sannan shi ya isar da roƙon zuwa gare ni a'a kai tsaye su roƙi Allah madaukakin sarki Allah maɗaukin sarki ya kora wancan itikadi nasu to ahlus sunnah jama'a ba sa kiran wani Allah tare da Allah bal yasrifuna jami'a at-ta'ati allati amara Allah biha amra ijabin aw istihbabin lillahi wahdahu la sharika la bal yace su ahlus sunnah suna juyar da dukkanin nau'o'in da'a ga Allah maɗaukakin sarki allati amara Allah biha irin ayyukan da Allah subhanahu wataala yayi umarni da su amra ijabi irin al'amarin da yake na wajibi ne aw istihbabin ko kuma umarin da yake na mustahabi ne lillahi wahdahu suna juyar da dukkanin waɗannan ayyuka zuwa ga Allah madaukakin sarki shi shi kadai la sharika lahu ba tare da sun jingina masa abokin tarayya a cikin waɗannan ayyuka ba fala yasjuduna illa lillah sai malaika mana wasu daga cikin misalan abubuwan da suke na da'ar da ya ambata a sama sai ce fala yasjuduna lillahi ba sa yin sujjada ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki saboda sujjada mai ce bauta ce shi yasa bai kamata ba bal ma haramun ne mutum ya je ya durkusa a gaban wani masa sujjada duk mutumin da ya sujjada ga wani da niyyar girmamawa ko ɗaukaka shi ko azzama shi to wannan ya aikata abin da yake haramun ne babba ya aikata abin da yake haramun ne babba bai kai ga zakka ga musulunci ba amma duk mutumin da ya sujjada ga wani Allah da niyyar bauta to wannan ya fita a musulunci gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka ba a yi wa kowa sujjada sai Allah madaukakin sarki wala yakufuna illa lillahi bil baitil atiq haka nan ahlus sunna wal jamaa aqidar su ba a yin dawafi wa kowa sai Allah madaukakin sarki shi shi kadai sannan za a yi dawafin ne kuma kadai ga albaitul atiq wancan yantaccen daki shine dakin Ka'aba abu na farko shi dawafin ba sa yin saukowa sai Allah madaukakin sarki ba a yin dawafi da niyyar wani ake yi wa wannan shirka ne fita daga addinin musulunci sannan abu na biyu idan an tashi yin dawafin ba a yin dawafi wa wani waje sai ɗakin Ka'aba me dalili saboda Allah madaukakin sarki ce fal yatawafu bil baitil atiq wal yatawafu bil baitil atiq sannan kuma su yi dawafi wa wancan intaccen ɗaki shine ɗakin Ka'aba shi sa duk ɗakin da aka je ko wani guri da wasu mutane suke gani ai wajen mai girma ne shi ma girmansa da matsayinsa ya kamata a rinka zagaye shi ana tsawafinsa kamar da ake wa ka'aba to wannan bata ne barin ka hanya madaidaiciya ne shi yasa za ku ga akwai gurare da a yanzu haka ana musu tsawafi kamar yadda ake wa ɗakin ka'aba tsawafi yanzu in ka je kamar inda ake iti inda an shi'a suke yi suke itikadin cewa kabarin sayyidina ali ne zaka ga irin yadda ake yi wa ɗakin kaba dawafi haka suke masa haka nan inda suke itikadi cewa kabarin sayyidina husain ne karbala inda aka shi sayyidina husain sama za ku ga dawafi ake sosai da sosai yadda ake zuwa a yanke yanke ko a bakance a yi roƙo haka ake zuwa ake roƙon waɗannan kabarbara ake kuma yi musu dawafi to duk kun ga irin wani abubuwan bata ne fita ne daga addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya kiyaye haka nan wala yanharuna illa lillah ahlus sunna jamaa ba sa yin suka ko su yanka an nace suka ana nufin irin soke dabba da ake na warakumi ko sa dan a dabbobi akwai wanda ake yankawa akwai wanda ake sokewa kamar shi raƙumi soke soke shi kawai ake ba a yankawa duk mutumin da ya kwantar da raƙumi ya yanka shi to wannan ya saba wa sunna ya saba wa sunna soke shi kadai ake za a tsere shi ne a dage kafa guda ɗaya sannan sai a soke shi kamar yadda Abdullahi dan Umar ya ga wani yayi zai soke raƙumi a kwanci ya umarci shi da ta da shi ya nade kafa guda ɗaya ya soke shi ce wannan shine sunnar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar kuma sa shi kuma sa yana da hanyoyi guda biyu shari'a ta bada dama ko dai ka soke shi ko dai ka yanka shi duk zaka iya wanda mu yanzu galibi an fi yanka shi dan da wahala maka inda aka soke raƙumi ana haka amma aka soke shi din ma ya halatta sannan su kuma kananan dabbobi kamar rago da akuya su kuma yanka su ake zaka gaba a soke su to kowanne ɗaya daga cikin su da wanda ake yankawa da ake wanda ake sokewa kowanne ɗaya daga ciki ana yi ne dan Allah madaukakin sarki ba a yin yanka ko a soke dabba saboda shedanin aljani ko wani mutum duk mutumin da ya yanka saboda wani to wannan ya dauki abin da ake wa Allah madaukakin sarki ya ba wannan Allah saboda haka wannan shine tsantsan shirka din da ake hanawa shi ne abin da yake kai mutum ya fita daga addinin musulunci ya koma wani wajen da don mutumin da zai yanka ya kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin kun ga sai Allah ce wa nusuki fa salli li rabbika wanhar kai sallah dan ubangijinka kuma kai suka dan ubangijinka saboda ka ba an yanka dan aljanni duk mutumin da ya je wajen wani ya ce masa a kawo abin yanka za a yanka dan a yadda da wani shedanin aljanni ya yadda ya dau wannan abin yankan ya je ya kai to wannan ya fita addinin musulunci ina fata an fahimta akwai bambanci da a yi maka addu'a a yi maka wata addu'a ta musamman a ce sai an maka yanka wannan akwai bambanci wannan ba fita daga addinin musulunci ba ina fata an fahimta yawa idan mutum ya je wajen wani malami aka yi masa wata addu'a aka ce to ya kamata a yanka don a yi sadaka wannan ba shi nake nufi ba amma irin abin da aka je wajen boka za a yi wani aiki a ce to dole sai an yanka bakin kaza za ku ga za a yi ta'ayinin wata siffa ta musamman a ce a kawo wani rago bakikirin ko wani dan busuru bakikirin ko kaza mai wata kama ko wata dabba dai muayyana da za a gaya maka cewa ka je ka kawo ta to irin wannan kai ka san kai tsaye akwai abin da ake nufi da ita idan ba haka ba me yasa ba a ce a kawo kowanne sub kowanne nau'i ba tun daga an ayyana shi shedanin aljanin da yake aiki da wancan bokan shi ya gaya masa ga irin wacce yake so ga irin wacce yake so saboda haka idan aka yanka galibi wasu ma za ku ga yanka ta ake ba ta siffar da ake yanka dabbobi ba ko a yanka dabba ta baya ta ƙeya haka wallahi akwai masu yanka dabbobi ta ƙeya haka daga cikin boka ne wasu kuma daga cikin dabbobin da ake kawo ƴan uwa ba ma yanka su ake ba Allah zuwa ake a haƙa rami da ransu abin ne su wallahi da rai za a je a haƙa abin ne wasu kuma sai an sa layu a cikin bakin dabbobin sannan sai a ɗinke sannan sai a je a binne su a haka to wasu haka ake da su wasu kuma idan an yanka din akwai inda za a je a ce a je a zubar da jinin haka a je a daga dabba idan aka yanka ta sai a daga ta haka a zubar da jinin a wajen shi shedan da jinin shi zai sha wannan jinin da sauransu hanyoyi da yawa da suke bi wajen yanka irin waɗannan dabbobi da ake ta'ayyun su to irin waɗannan ayyuka ƴan uwa ayyuka ne na haramun ayyuka ne na fita daga addinin musulunci kai da ka je kai da shi wanda ya maka din dukkanin ku ɗaya kuke ba wani bambanci Allah subhanahu wataala ya kiyaye to ba an yanka ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki wala yanzuruna illa lillahi haka nan ba a yin bakance su'alu sunna ba sa yin bakance sai ga Allah madaukakin sarki kamar yadda muka ambata irin waɗancan gurare har bakance ake zuwa a yi musu cewa idan suka biya musu bukatunsu da suke nema to za su yi musu abu kaza kabarbara ne wanda su kansu na cikin kabarbaran suna buƙatar taimako abin da suke buƙata shine addu'ar addu'ar ta suke bukata na cikin kabarbara amma za a je ana musu bakance idan suka biya bukata za a yi musu abu kaza za a yanka ko za a yi sadaka ko a wani abu makamancin haka malai ce wala shi kuna illa billah haka nan ba sa rantsuwa sai da Allah madaukakin sarki su su kadai su ahli sunna shi ita ma rantsuwa mutum ya rantse da wani Allah shi ma kansa wani in uwa shirka ne kamar yadda hadisi suka tabbata man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka haka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sarraha bayani wanda duk ya rantse da wani Allah to yayi shirka amma ba ana nufin babban shirka da take fitar da mutum daga musulunci ba malamai suka ce ana kirga ta a cikin ashirkul asghar karamar shirka karamar shirka to amma yan uwa idan muka dauki mawqif irin na Imam Ahmad dan Hanbal duk irin nususul wa'id nasoshi da suke zuwa suke wa'idi suke narko cewa abu kaza shirka ne abu kaza shirka ne shi ya ce ya fi so a rinka barin su a yadda suke kawai dalili saboda ablan min at-tahbir ya fi kaiwa matuƙa wajen tsoratarwa a ce kawai rantsuwa da wani Allah shirka ne mutum sai ya fi jin abin ya buge shi sai ya fi jin abin ya shiga ran sama da kace ai karama shirka ce sai sai shirka ma ai karama ce ba matsala sai amma ka ce masa kawai shirka ce kame shi rushi kyan to saboda ka rantsuwa da wani Allah subhanahu wataala shi ma shirka ne ba a rantsuwa da kowa sai ga Allah madaukakin sarki kowa la nabiyyun mursal wala malakun muqarrab ko da annabi ne manzo ko da mala'ika ne makusanci Allah madaukakin sarki shi kada ke rantsuwa da shi na rantse da Allah shikenan wallahi billahi tallahi shikenan ba a rantsuwa da dakin Ka'aba ba a rantsuwa da duk wani abin da yake ba Allah madaukakin sarki ko sufofin sa ba kamar yadda bayanan irin waɗannan sun sha gabata a baya wala yatawakkaluna illa ala Allah haka na ahlus sunna daga cikin sufofin su ba sa dogaro sai ga Allah maɗaukakin sarki naka ce a tawakkul shine dogaro ka dogara ga Allah maɗaukakin sarki abin da ake nufi da dogaro ɗan uwa shine zuciyarka gaba ɗayan ta ka miƙa ta ga Allah subhanahu wataala babu wani wanda ya isa cutar da kai sai Allah maɗaukakin sarki ba wani wanda ya isa jawo maka wani amfani sai Allah maɗaukakin sarki ɗan uwa wannan shine tawakkali duk wani abin da ka sani zaka samu na amfani ko na cutarwa to wannan daga Allah maɗaukakin sarki yake wa ma bikum min ni'matin فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون haka Allah ya ce thumma idza massakum ad-durr sannan kuma idan wata cuta ta same ku fa ilayhi taj'aruna gare shi kuke fakewa shi wa kenan shi Allah madaukakin sarki to duk mutum da kake ji akwai wani wanda zai iya cutar da kai ko idan ya janye maka hannu ko ya janye maka tallafi ka shiga uku ka lalace zaka talauce ka shiga cikin wani hali dan uwa wannan baka da tawakkali duk wani wanda kake gani cewa idan ka bata da shi ko ka daina harka da shi gaba daya to shi kenan rayuwarka ta lalace gaba daya to wannan baka da tawakkali ina fata an fahimta shi waya shi waye dogara da shi ya samu abin da ya samu saboda haka wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut haka Allah ya ce duk wanda ba shi da wanda sun faɗan uwa wallahi kada ka dogara da shi watawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara ga wanda yake raye baya mutuwa akwai wanda yake da wannan sifar a cikin mutane to ba wanda yake maka wani abu wallahi sai Allah shi kai zaka dogara da shi duk wanda zai iya mutuwa da babu shi samun sa akai mutanen da suka rayu lokacin da baya nan wa azarta su haka nan lokacin da ya rasu wa zai ci gaba da azartawa shikenan kai ma ka dogara da shi duk abin da ake samu wallahi idan ya kaddara zaka samu zaka samu idan ko bai kaddara zai samu ba ko duk masu kudin duniya ne su taru kowanne ya dauko abin da ya dauko ya bayar cikin sati ɗaya da Allah ya ga dama sai ka neme shi ka rasa wallahi ba za ka samu amma kana gefe kana bin Allah madaukakin sarki daidai gwargwaro kana kyautata mu'amalarka da mutane kana yin duk abin da ya kamata baka zubar da mutuncinka ba baka zubar da kimarka ba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara zaka samu abin da ka samu zaka samu wato ƴan uwa abin da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin ya gane shine ne tun lokacin da mutum yake ciki lokacin da mutum ya kai wasu lokaci Allah maɗaukan sarki yake turo mala'ika ya rubuta masa duk abin da zai samu a duniya bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id tun a lokacin ba duk abin da ya samu a rubuta duka guda ɗaya kuma wallahi ba za ka bar duniya ba sai ka cinye shi to dan me dan me kuma za a ce sai da na zo duniya kuma bayan Allah ya rubuta abin da zan samu kuma a ce ta hanyar wanda zan samu dole ko kuma a ce idan bai ga dama ba zan samu ba kaga wannan akwai ragon tunani a ciki Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata kai dai da wannan la mani'a ba wanda ya isa ya hana lima ita abin da ka bayar sannan wala mu'tiya ba wanda ya isa ya bayar da lima mana'ata abin da ka hana shi kenan wannan abin da yasa nake ta magana akan sa yan uwa yana ɗaya daga cikin abin da yake wahalar da mu wallahi a rayuwar mun kasa fahimta cewa Allah shi yake yin komai sai ga mutum yana zubar da kimarsa da mutuncinsa da darajarsa akan abin da ba lallai ya samu ba mutum ya watsar da duk ruwan fuskarsa akan abin da ba lallai ya samu ba ka dogara ga Allah ɗan uwa duk wasu asbab da ake bi ka bi su ka dogara ga Allah sauran da suna hannun Allah idan Allah ya so mutum tanin su za ka samu wallahi ko bai ga dama ba sai ya baka Allah ko bai ga dama ba sai ya baka sau nawa ake kyautar shiga ɗaki kai kuka mutum kawai kaga wani lokaci ya ɗauki wani abin da ya baka shi kansa in ya kuma gefe ta mamaki aka yi ba wani wani kaza da sauransu ya aka Allah maɗaukan sarki ya ƙaddara dole sai abin ya fita ta hannunsa ya je hannunka ko ya ga dama ko bai ga dama idan yana ƙarshen duniya kana kana ɗaya bangon na duniya sai ya taso daga inda yake ya kawo maka sannan kuma ya koma kawai aikin da Allah maɗaukan sarki ya nufa yake da dan abin ya iso zuwa gare ka to shi sa ya kuwa dole ne mu lura Allah maɗaukan sarki shi yake yi kuma shi yake hanawa saboda haka mu nema a wajensa shi kenan sai mu huta saboda haka duk abin da zai kai mu zuwa ga sahaba wa Allah maɗaukan sarki don mu kyautatawa wani akan neman abin duniya mu guje shi Allah maɗaukan sarki komai a hannun sa yake Allah ya sa mu dace hali ce wala ya da'una illa lillah illa Allah haka na alu sunna daga cikin aqida su ba sa kiran kowa ba sa roƙon kowa sai Allah madaukakin sarki wa hadha huwa tauhidul uluhiyya malai ce wannan shine abin da ake nufi da tauhidul uluhiyya wannan abubuwan da malai ya kawo ma'ana kaman namazij ne namazij ne kamar samfur ne kawo samfara ne kawo ba wai su kadai ne abin da ake nufi tauhidul uluhiyya din ba wasu ne daga ciki akwai abubuwa da yawa wanda bai ambata ba duk abin da yake amsa sunan ibada to shi ma sai ka dauke shi ka hada shi da waɗannan amma dai waɗannan ya kawo maka sune a matsayin me misalai qala ta'ala malam zai kawo mana ayoyi domin ya kafa hujja game da abubuwan da ya tabbatar a sama yace wa abudullaha Allah subhanahu wataala yace ku bautata wa Allah wala tushriku bihi shay'an kada ku hada Allah da komai a cikin bautarsa wa qala Allah madaukakin sarki ce wa qada rabbuka ubangiji ubangiji madaukakin sarki ya hukunta ya zartar Allah ta'budu illa iyyahu kada abotata wa kowa sai shi subhanahu wata'ala wa qala Allah madaukakin sarki cewa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan ba umarce su da komai ba sai su bautata wa Allah madaukakin sarki ilahan wahidan abun bauta shi shi kadai ba tare da sun hada shi da wani a cikin bauta ba muka ce bautar duk ya shafi abubuwan da muka ambata a sama duk su ne bautar وقال الله ممكن سركي cewa ma umiru ba umarce su da komai ba illa liya'budu Allah sai dan su bautata wa Allah madaukakin sarki mukhlisin lahu din suna masu tsantsance addini a gare shi subhanahu wa ta'ala wa qala Allah madaukakin sarki cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu Allah madaukakin sarki ce ban halicci aljanu da mutane ba alif da lam da suke cikin al na da al insa listighraqil jinsi ba sa nufi wani mutum shi shi kadai ma khalaqatul jinna wal insa ban halicci mutum da aljan wani mutum ne a ne ake nufi ba a alif da lam da suka shiga ciki sun nuna kowanne mutum ya shiga ciki jinsiya ne kowanne mutum ya shiga ciki kowanne irin mutum da kowanne irin aljan Allah subhanahu wataala dalilin da yasa ya halicce su shine dan su bautata masa shine su malai cewa ma'ana ya abudun abinda ake nufi da ya abuduni ayi wahiduni su kaɗaita ni Allah subhanahu wataala bai halicci dan adam da aljani ba sai dan su kaɗaita shi su kore masa ababen tarayya malai cewa biddu zalika kishiyar wannan abin da muka ambata a sama kishiyar me kenan tauhidi kishiyar kaɗaita Allah madaukakin sarki a wajen bauta ashirku billah shine hada Allah da wani a wajen ibada malai ce a'azana Allahu minhu Allah ya mana tsari daga shirka amin wa huwa a'zamu dhanbin usiya Allah bihi shine mafi girman zunubi da aka saba Allah madaukakin sarki da shi babu wani zunubi ɗan uwa mafi girma mafi hadari kamar shirka duk wani zunubi da ka sani bayan shirka to karami ne mai sauki ne shirka shine zunubin da Allah subhanahu wataala ya fi kyama ya fi ki kuma ya fi kyamar masu qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce inna Allah hakika Allah maɗaukakin sarki la ya zafiru an yushraka bihi baya gafartawa a yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika amma yakan gafarta duk abin da yake duna zalika ai duna shirk duk abin da bai karasa shirka girma ba idan ka yi wa Allah maɗaukakin sarki in ya ga dama zai gafarta maka amma shi ma sai ce liman ya sha'u ga wanda ya ga dama ina fata an gane wa may yushrik billahi hakan dukkanin wanda ya shirka da Allah faqad iftara ithman aziman haqiqa ya kirkiri wani laifi mai girma ya dora wa kansa da kansa wato ita shirka kamar yadda ne bayani shine mafi girman zunubin da aka saba wa Allah subhanahu wataala da shi shine zunubin da Allah madaukakin sarki baya gafarta shi duk wani zunubi da mutum yayi idan ya mutu a za akwai akwai sarin za a gafarta masa shi sa ibn kafir da ya kawo wannan ayar da sauran malaman tafsiri sai kawo wani hadisi wanda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake cewa a mutane kala uku ne idan Allah ya tashi kiyamarsa akwai wanda Allah madaukakin sarki ba zai gafarta musu ba kwata kwata kwata-kwata Allah ba zai gafarta musu ba ko kallon ba za a yi bari a bayanin gafara akwai wanda Allah subhanahu wata'ala kuma in ya ga dama ya gafarta musu in ya ga dama kuma ya musu azaba akwai kuma irin haƙƙin da Allah madaukakin sarki ba zai gafarta wa ma'abucinsa ba amma ba wai zunubin ne ba za a gafarta ba amma saboda yana yana da alaka da haƙƙin wani shi sa ba za a gafarta shi ba sai shi wancan din ya yi nau'i na farko wanda Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ba kwata-kwata ba zai gafarta masa ba shine shirka duk mutumin da ya sake ya bari ya mutu yana shirka wallahi shi da rahamar Allah har abada Allah madaukakin sarki yake yayo irin su ne yanku Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma hum bi kharijin minan nar idan suka shiga wuta babu su ba fita har abada shi sa hatta wuta a lahira yan uwa kala biyu ce akwai wutar da za a sa mu'minai a ciki abinda nake nufi da mu'minai shine mutanen da sun yi imani sun mutu ba akan shirka ba to amma sun yi wasu abubuwan na rashin kyautawa a duniya ayyukan sako da zunubi da muke ta Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna ta ayyukan zunubai to idan mutum ya mutu yana aikin zunubai idan ya je lahira Allah madaukakin sarki zai sa aje mizani sai ya auna wannan ayyukan nasa idan aikinsa na rashin kyau ya rinjaye mai kyau to a lokacin dole sai an kai shi wuta ya dan yi barsa sai an kai shi wuta ya dan yi barsa amma wato wato na fahimci wani bai uwa da yawa daga cikin uwa suna fahimtar cewa idan aka ce mutum zai je wuta a fito da shi aka shi aljanna wallahi da yawa daga cikin madauka suke wani abu ne mai sauki Allah abinda muke dauka galibi shine tunda za a je a fito ai shikenan ba matsala wato ba ma a gaya maka siffar wutan ba dan uwa Allah madaukakin sarki cewa yi kwanakin lahira da na duniya ba ba iri ɗaya ba wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna kwana ɗaya na lahira shine shekara dubu shekara dubu na duniya shekara dubu idan aka sa mutum a wuta yadda zai rika jin kwana daya kamar mutumin da ya shekara dubu ne a duniya to shekara nawa mutum zai a cikin wutar idan ya shiga dan uwa ka bar zancen azaban ma kawai daɗe wadda zaka ita kan yanzu ka je ka zauna a waje ma kawai ka daɗe sai ka je ka tsani wajen komai daɗin wajen ka daɗe kawai a wajen baka tashi ka motsa saboda Allah barkun sarki dai ɗabi'a ɗan adam yana so daga nan ya yi me ya je nan yana so ɗan rinka kai kawo haka to kawai a je a saka a waje kai kaɗai a rufe ka yanzu a je a ce an saka a birsin a rufe ka birsin ɗinka akwai komai ga wutar lantarki ga tv ga komai ga katifa mai kyau ga abinci za a kawo maka amma ba za ka fita ba kana ciki da Allah ya mutum zai ji a ce shekara guda ya kai a wajen da Allah za ka ji daɗi takura za ka yi to bari kuma ka kaddara wutar lahira wutar lahira fa rami ne fa ba wai yadda ake dauka aka ce wuta kamar wani ruwa bane yadda muke kallon teku haka a'a rami ne inda ka san rijiya inda ka san rijiya jefa mutum ake a ciki nisan tafiyar sai da aka jefa mutum sai yayi tafiyar shekara 40 kamin ya karasa kasa kamin ya karasa kasa to a ce an je an sa mutum a cikin wannan wajen dadewar da zai Allah madaukakin sarki ya san adadin shekarun da zai ibo mutum tunda kwanaki lahira ba irin na duniya bane duniya kullum kwanaki suna karewa ita ma tana karewa ne lahira akwai karewa babu haka al'amarin yake to shi sa ɗan uwa duk abin da ka san zai kai ka wuta wallahi ka guje shi kada mutum ɗauka cewa azabar lahira ana cewa mutum mumini ne zai fita an ba wannan to shi sa akwai wanda za a sa su su fito akwai mutumin da shi kuma Allah madaukakin sarki ba zai gafarta masa zunubin sa ba saboda ne saboda yana alaka da zunuban bayi duk mutumin da ka cuta ko ka zalunce shi a mutuncinsa ko zalunce shi a dukiyarsa ko ka zalunce shi a komai nasa Allah madaukakin sarki ba zai gafarta maka wannan zalimin ba sai dai in shi ya yafe maka ita kuma yafe ana yin tunitin a duniya idan aka ji lahira fa ba wannan zancen ba wani zancen ciniki za a ka biya shi wallahi da me za a yi cinikin me da me za a yi innamal hasanat was sayiat lada ne da alhaki za a dauko a rinka a baje kolin su shine kam Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda ka uwa shirka ba karamar musiba bace ba karamar musiba bace dukkan shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ke cewa shirka ta fi buya sama da akhfa min dabibin da mulati sauda ta fi buya sama da rarrafan bakar turuwa a cikin duhun dare saboda shi dan babu abin da ya fi so a duniya kaf kamar ya ga mutun yayin shirka innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sirr kadai abin da shi yake so shine ya kasance da shi dama shi ya san shi dan wuta ne baya haufi akan wannan to yanzu me yake so ya samu abokan tafiya samu abokan tafiya to babban abin da shi dan yake so ya gaya shine ya dauke ka daga tauhidi mai da ke zuwa ga shirka Allah tsare mu amin wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah madaukakin sarki baya gafartawa wanda ya shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika amma yakan gafarta ma duna zalika abinda bai kai shirka fali mai yasha ga wanda ya ga dama wa ma yushrik billahi wanda duk ya shirka ga Allah madaukakin sarki faqad dalla dalalan ba'idan hakika ya bata bata da yake manisanci wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace hunafa lillahi ghayra mushrikin bi mutane musulmi kasancewar su hunafa lillahi suna karkacewa kowane addini wanda ba addinin musulunci ba ghayra mushrikin bihi ba masu haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani a cikin bauta ba in aka ce hanif shi ne wanda ya karkacewa kowanne irin addini ya tsaya a tsakiya shi ne addinin musulunci kuma yadda Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasiraniyan walakin kana hanifan musulman kun ga karkacewa addinin yahudawa ya karkacewa nasaranci ya tsaya a tsakiya ke shi ne hanif ai mukhlisina lahu wa mai shirik billah Allah madaukakin sarki ya buga mana misali ce wanda duk ya shirka da Allah ga ga ga ga kwatankacin sa faka annama kharra min as-sama'i ai faka annama saqata min as-sama'i kamar mutumin da da ya fado ne daga can sama san kololuwa ya fado daga sama fatakhtafuhu at-tayr kafin ya ƙara su kasan sai tsuntsaye su su faffauce shi wannan ya jana bangaren wannan ya cire kai wannan ya cire kafa haka tsuntsaye su su fauce naman jikinsa wannan ya fauci nan wannan ya cire nan wannan haka aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq Allah ya ce ko kuma iska ta jifa da shi zuwa ga wani waje da yake manisanci can ta je ta dashi da bangoye da gargaje kamar ya karasu to wannan shine misalin mutumin da ya shirka ga Allah madaukakin sarki Allah ya kiyaye ita shirka ya kuwa zaka ga saboda Allah subhanahu wataala ya nuna mana muninta ya nuna mana ba a bace mai kyau ba sai sanya mana a ɗabi'ar mu ta dan adam kai kanka baka san baka san abokin tarayya ba haka bane Allah ya sa mana wannan ɗabi'a ne idan da Allah ga dama sai ya ce mana ɗabi'a amma sai ya sa mana daga mazan Muhammad mu ba ma san abokin tarayya yanzu misali da zan dan bamu shine in misali a ce mutum ne namiji mai sana'a wanda yake wani aiki na kasuwanci a ce ka zo ka buɗe wani shago ka ta fare kana sai da wani abin kasuwanci kuma Allah maɗaukan sarki ya baka karɓuwa mutane suna siyan kayanka kana ciniki sosai kawai sai ka waye gari wani ya zo kusa da kai ya kafa rumfa irin kayan da kake sayarwa irin sai saro zuwa a cikin shafa dan Allah duk imanin ka zaka ji zaka ji babu dadi me yasa zaka ji babu dadi saboda baka san abokin tarayya ina fatan fahimta baka san abokin tarayya haka muke ba ma san abokin tarayya yanzu misali a ce ka fito unguwa da mai ɗakin ka ka dan tsaya ka gaisa da wasu kawai sai kana juya sai kaga suna ta magana da wani baka taba ganin shi ba suna ta wasa da dariya da Allah ka zo me zaka da zaka ji idan me zafin nama ne ma ba sai dai a kwashi yan kallo ba to me ne da yasa ba ka bashi magana da ita ba kai me yasa kake magana da ita eh ba ka so abokin tarayya kai kadai kake so ka ya kasance kai ka mallake ta to haka ma kalli iyayen mata su ba haka ce za a kishiya za a yi abokin tarayya ba abokin tarayya ba ce ita ba za ta tarayya da ke a mijinki to shi ne abin da ba a so yanzu kuna ta jin yadda abubuwa suke ta faruwa a ce wannan ta kashe mijinta wannan ta jefo shi daga sama wannan ta cilla shi ya wannan ta sa mai poison ya ci wannan ta haka wadin me yasa ake wannan ba ta son abokin tarayya ba ta son abokin tarayya wata ita ta yi dafa da a mata abokin tarayya gwanda duk sun rasa gaba duk sun rasa sai ta kashe shi shikenan wa ita ita mawacin din ta rasa ita mawacin din ta rasa gaba ɗaya me yasa ake irin wani abu abokin tarayya ne ba a so saboda ka gane abokin tarayya mummunan abu ne ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya sa maka wannan ɗabi'ar kai an halatta maka yanzu auren mace fiye da ɗaya menene halak ne Allah madaukakin sarki ya ce fanki huma tsaba da kuma minan nisa'i masna wa thulatha wa abinda kaga dama zaka aura amma saboda Allah ya nuna mana cewa abokin tarayya fa hatta ɗabi'a da adam ba ta san sa sai kaga mace tana ta rigima ana ta zo ana ba ta hakuri an je an yo ta waga a can an zo an ba ta hakuri can ma an zo an ba ta hakuri to wallahi ba za ta yi da din mai isa bai sai sai da ya ga mun dan fara samun buɗi da muna cikin kunci da matsi da bai ba sai yanzu ke ta kawo su hujjoji wannan kana gani hujjojin da ahwa ne min baitul ankabut to amma ita dai hujja ne a wajenta to duk yanzu kai abinda baka so kuma sai ka dauka gajin gidan Allah madaukakin sarki saboda Allah tilka idan qismatun diza abinda kai baka so sai ka dauka kuma ka jingina wa Allah madaukakin sarki bai kamata ba to shi sa yan uwa dole ne wajibi ne duk abin da ka san an cewa kaza shirka ne wallahi mu guji shi ba ruwan kada ka tsaya kana cewa ai shirka karama ce akrama kallahu karama ce ko babba a'a in dai gaji hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace akhwafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar wannan shirka din da aka faɗa inji imamu ahmad yace ta isa kadai ko ta isa komai tsoratarwa da firgitau shirkar da aka ambata shikenan yayi saboda duk abin da yake shirka ne mu guje shi wallahi duk wanda ya je da Allah subhanahu wataala shirka a cikin zuciyarsa to babu shi babu Allah madaukakin sarki har abada babu shi babu rahamar Allah madaukakin sarki har abada ya shiga cikin bala'i da musiba babu yadda za ka iya kwatanta musiba da bala'i shirka fa dan uwa wallahi baki yayi kadan ya kwatanta babu wani wata kalma da za ka amfani da ita wajen fito da menene munin shirka babu munin shirka kawai shine idan mutum ya mutu ya je shiga wata shine zai gani shine kawai dan uwa Allah Allah ya dace da ku anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah Thank you. السلام عليكم